أنزله في أوجز نفس وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والديان الدامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فتعاقب الليل والنهار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المدير تجينا مرسى إياك tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da kuma yardarsa da amincewarsa ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na dabu hadith a wannan rana ta asabar daren lahadi takwas da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya daidai da takwas da watan uku watan maris milaniyar haihuwar annabi isa da ɗalibar yaminan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyar milaniya ci gaban tafsirin alƙur'ani da girma na watan ramadan da ke gabatarwa a wannan masallaci da yake wani kuwa ta cikin kyau a wannan gari na taba ta kone da kyau wanda wannan shi ne darasi na takwas a jerin darussan tafsirin alƙur'ani da girma na wata ramadan kuma shi ne darasi na biyu a cikin suratun jami'a wanda a jiya mun kwana aya ta biyar a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka ta jami'a wani allah subhanahu wa ta'ala واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون يوم يبات الله سبحانه وتعالى ذاك فسر آية مبادرة ثم المنصورة تبات الله سبحانه وتعالى يسمع القرآن وتمنه حجة لنا لا علينا ألا يسمع ولا تكبر تألم القرآن فيك جاء تشهد القيامة قال ولا تشهد إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته
وبين سبحانه وتعالى يتي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتي تلك آيات الله وإن تلك آيوني إلى الله سبحانه وتعالى أي هذه آيات الله آيوني إلى الله سبحانه وتعالى واللي أرى بكنا tun daga bayanin sama da aka soma har zuwa watan sassa bayan dare da wuri alaƙi ayoyi da suke nuna girman Allah su kada ta'ala wanda akwai hujjoji masu karantar da al'amarin tsantsar tauhidi alaƙi da tuduha alika muna karanta wannan ayoyin gare ka ya annabi Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya ce bil haqqi aiki shirki da gaskiya ba wasa cikin abin da muke faɗa maka sannan kuma wasa bai dace da wannan al'amari ba kuma babu kariya a cikin sa duk abin da muka faɗa maka بعد الله وآياته فتميزوا إذا بصير إيمان إلى الله سبحانه وتعالى ما بصير دبتي وأؤمن من آيوي وبنجي شيني ولدي ناقص سمع الله لي ناقعتا أسى الله لي ناقعتا أقول لك تكاين سبحانه الله سابان الدري نوري هنا تبيع لي سابان وبنجي سبحانه وتعالى sannan kuma abin da shafi rayukan mutane halitta ce ta rabbani to Allah ce idan ba su yarda ba da hakan cewa na Allah ne to tambaye su fa bi ayi fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu to ba su su a duniya ba ne sance wani labari ne za su yi imani da shi bayan labarin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala الإمام الشرقيطي عليه رحمة الله تعالى أتكلم تافسا أبواب البيان يجي سوى ما شك وإن الآيوي تبدلت آيات يرتم فرقا سورة جافية سنكم شيء الأمر لا تسجلون سوى ألا شيء من النبي آل البرية معنى سنة سد سابوني أتنجي لا محالة ولا شك ولا ريب في ذلك أن الله يبعث من في القبور باب شك للمنبت كما تنامين تضيف وجيوة ألا إتاية وندا ينفل يجسك بني يجي الأمر أدام إلى مكتب آية مكتب كير مكتب قال يجوا أقول تكتب لألا يأمتا وأن إن mutum ya tsaya ya ake hankalinsa a barzancin shari'a a dawo hankali idan mutum ya roƙa a labari na hankali da Allah ya masa to zai gano cewa Allah ya tada mutum bayan ya mutu abin da ya sauke shi da ce da ni na farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halitta sammai da kuma kasai a nan da Allah shi ne samawati wal ardi da ayatin lil mu'minina to malaka cewa ubangi subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai wanda hankalin ɗan annabi adam ya yarda ɗabi'a mutum musulmi da kafiri wanda ke da addini da ma wanda ba da addini wanda ya baki cikin da duniya ta sanya ma gaba da ma wanda bai fahimci al'amari ba ya tabbatar da cewa sabon ubangiji ne ya halice ta ƙasa ma halitta ce nawa ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tare da mutum bayan ya mutu ta jirgi da annabar kananan a'azamar akbar saboda wanda ya halitta halitta mafi girma kuma mai girma halitta mai girma kuma al'akbar ga ta da girma da ce na shakka fi kudurar ba a shakka game da kudurarsa على خلق الأصغر الخلق الأضعف الأصغر akan cewa sai halitta abin da yake mai rauni saka kuma ƙarami sai ce ayoyi su yi tabbatar da wannan abu ayoyi suna da yawa daga ciki Allah ya faɗa bayan a sutun rafi da yi aya hamsin da bakwai ala ce da kalmus samawati wal ardi خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس Allah ce da kalmus samawati wal ardi halittar sammai guda bakwai da Allah ya jibinci lamarin da kuma halittar ƙasa guda bakwai da Allah ya jibinci lamarin Allah ya ce akbaru min khalqin nasi in ma wuya ne da girma Allah ce sun fi halittar mutum ya ga ko ba ka bane Allah ce da kallu samawati wal ard halittar sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai da Allah ya yi ba gudunmuwar kowa a duniya ba shawarar kowa a duniya ba wanda ya bai wa Allah wani abu na rayuwa da Allah ya halice su Allah ya ce da akbar min khalqi nas Allah ya ce wallahi in ma ya ce da mai wannan abin ya fi halitta ta annabi Adam ya yasa Allah ya yi mana a cikin sura al-Aqab Allah ya ce awalam yaru anna Allah أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء
fahimci cewa Allah da ya sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai walan ya ne bi sarfihi da kuma yiji bai nemi adalci kowa ba a wajen halittar su bai gaji ba a lokacin da ya halicce su sannan kuma ba wanda ya bai wa Allah gudunmuwa wajen halittar su iqamin ala ayyuhil mauta cewa shi yana da dama da iko akan ya tada wanda ya mutu in ma wahala ta Allah ta sama ta fi wahala halitta bisa kan annabi ayyuka kajibe da Allah ta sama guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai ba wanda ya taimaka wa Allah da wani abokin halitta su Allah ta yuqadir ala ayyuka ya kauta shi yake da cikakken mulki da kawa akan ya tare da matattu bayan su mutu da Allah ta bala zancen ba haka yake tabbas haka abin yake inna hu ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wa ta'ala shi an ne iko ne akan dukkan gudun Allah ana ji aji ba Allah ya yi wannan magana Allah ce a antum ashaddu khalqan أنتم أشد خلقا أم Allah ce a antum ashaddu khalqan wa السماء بناها
yanzu mutane ku da kuka fi tsananin halitta ku da fi wuyar halitta Allah ce ba tambaye kan da kai da kake inkarin cewa in an mutu ba a tashi Allah ce a antum ashaddu khalqan yanzu da kai da sama wanne ne tsananin wahalar halitta ana ta an shi sama ku bana ko kuma sama da Allah ya yi ta da Allah ya ta bada da giciki Allah ya shi bidada ya sanya ta sabban mahfuzan Allah ya ce tambaye kanka wai da kai da sama wanne ne yi mu ya halitta a rayuwa jama'a ko ita al-imam al-imam ash-shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala yace wa cewa dalili ne al-barahim al-thani dalilai na suke da cewa Allah ne iko ne a kan ya tara mutum ya mutu babu shakka a kai da ce da Allah ya halice mutane a farkon halitta yadda Allah ya halice da tun farko tun babu ka an yi lokacin da babu ka babar da ma babu ta babar da babu shi kakan ka kakan kakan ka ma babu shi haka ne shekara dubu ɗari biyar baya ko ɗaya da mutum ɗaya da ba wanda ka sani haka ne kuma haka bane an yi lokacin da kai baka san ma waye kai ba har aka waye gari ga baban ka babar an je an daura auren har aka so aka kaije ka kuma sai ya zama to wai halittar ka bata bai wa Allah ya ba sai kana ka yanzu dan gara shi da ka soyo mashi wanda ya kama mashi ya hada maka mashin a kwai aka kasa bayan komi ya hada ta yanzu saboda Allah in aka ce an kunce sai ya mila sai ya ba soyayya dan ya ma cikin kasu gyarawa shi Allah ya yi cewa wa yaqulu al-insan ahda ma yakuna sawfa ukhra hayya ويقول الإنسان أعلى ما كنت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من شيء ومن قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم واشياءهم
Allah wa yaqulu al-insan dan annabi Adam da yana cewa ahda ma kuntu yanzu shi idan ni na mutu la sawfa ukhraju hayya wa in da gaske Allah zai tare da ni in tashi ka samu rayuwa kafiri da wannan tabbayar wannan asratu suratul maryam ne ko sai Allah ya tsawa da kullu insan shi ne mushi mutum baya tunani baya intinawa ya tunani jalla أنا خلقناه من قبل أن أتمنى كافٍ يسوى يمشي أن تقومك هل Anna khalaqnahu musu Allah mu muka halice sa Allah ce walam yaku shay'an bai zan wani abu a duniya tun yana digon mani Allah ce mu ne muka kula da shi sai Allah ce fa rabbika annabin Allah ka faɗa musu fawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah yana rantsuwa da kansa kai muka san magana ta girma ko Allah ya rantse da kansa ce fawa rabbika na rantse da ubangijinka kai annabi Muhammad la nahshurandahum Allah ce wallahi sai mun tayar da su washayatin ba su kade ba har ma da aljanu Allah ce sai mun tayar da su shi yasa a yasin Allah yake cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ضربنا مثلا ونسي خلقه Mm.
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها قل الذي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل وهو خلق عليم بكل خلق عليم Allah ya ce wa daraba lana masala sai ga mutum sakarewa wanda bai yi karatu ba arne da bai fahimci addini ba yana buga ma Allah misali Allah ya ce wa nasiya khalqa ya manta tintina yadda ake Allah ya halice sa ya manta asalin sa baban sa da laka aka yi sa shi kuma mai niyi ne Allah ya ce wa nasiya khalqa ya manta irin yadda Allah ya tara halittarsa Allah sai yake cewa mai yuhyi al'izama wai waye isa wa yake da damar ta yadda al'izama asusuwa wahiya ramim bayan ta narke ta bushe Allah ce kul ka ce da su ya annabi Muhammad ka gaya musu ka ba su amsa yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kaga halittarta a karan farko ya kera wa'annan kasusuwan a lokacin da babu kashi mani ya juya ya koma jini ya koma tsoka aka sanya kashi aka sanya masa ruhi da numfashi wanda yayi wannan al'amarin shi ya isa yake da iko ya mai da shi bayan ya mutu sai Allah ke cewa wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi Allah masani ne Allah ya san kowace halitta ba wata halitta da za ta yi rayuwa a duniya a tashi kiyama babu ta Allah ya ce ba a yi saba wallahi ba a yi ta ba halittar da za ta yi rayuwa a duniya dan annabi Adam ka zo duniya ka shaki iskan Allah ka ci abincin Allah ka taka kasar Allah kuma wai a je kiyama a ce Allah ya mantar da kai ya manta da kai Allah ya ce wallahi babu wannan zancen wa huwa bi kulli khalqin alim shi Allah masani ne ga kowace halitta halitta kuma zai sakin kama kowace halitta bisa abin ta ta aiwatar Allah subhanahu wataala ya datar da mu al-Imam Shinqiti alaihi rahmatullahi ta'ala har yau a cikin littafin sa Adwaul Bayan yace dalili na uku akan cewa Allah yana da dama da izza ta yatta da duk wanda ya mutu shine yadda Allah yake rayar da ƙasa in ta mutu yadda Allah yake sabtar da ruwan sama sai ga ruwa suna sabka bayan su sauka cawar ta fita cawar tana fita kuma sai ga garin ya canza kala iskan garin ma wallahi canza yake yi al'ummar ma canza take yi ganin ka ƙara lafiya yake kai kanka numfashin in kana shaka kai ka tabbatar ba ɗaya ba da lokacin ƙura lokacin da Allah ke sabkar da ruwa ake ruwa na sama kai ka san yanayin da kuma lafiyar jikinka malam ba ɗaya ba ce lokacin da Allah yake yin zaki wannan yana tabbatar da Allah na da dama da iko akan ya tayar da matattu Allah yana bamu labari a fasilat Allah ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي- إن ال- إن ال- الذي أحياها لمحيي الموتى.
إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
إنه على كل شيء قدير Allah ya ce wa min ayatihi na daga cikin ayoyin Allah addallatu ala izmatihi wa qudratihi jalla ula masu nuna girma da daukaka ta Allah annaka taral arda khashi'a Allah ya ce kaga kasa ga ta khashi'atan ta bushe ya bisatan ai busasshiya komi ya kekashe akai fa'iza an zalna alaihalma amma daga lokacin da Allah ya sabkar da ruwan sama a kanta Allah ce ihtazzat sai wannan ƙasar ta girgiza wa rabat ta tsirar da abin da ke cikinta innan labi a hayaha Allah ce lalle wanda ya yi makasa haka ta bushe komi ya bushe tsab kuma sai aka waye gari ga al'amari tsanwa ya game ko'ina Allah ce la muhyil mauta wallahi shi zai raye da matattu innahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan dukkanin komai a hajji Allah ya saki irin wannan muzancan Allah ce wataral arda habidatan fa idza anzalna alaiha alba حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت wa anbatat وأنبتت من كل زوج بهيج Allah ya ce wataral arda hamidatan kana ganin ƙasa ga ta nan hamida ai ya bisa tan busashiya komi ya tsaya tik ta ƙeƙashe ba ɗanyi kuma ba cawa a kanta amma fa'iza an zalna alaihalma daga lokacin da musu Allah muka sabkar da ruwan sama a kanta sai ga ruwa sun duke ƙasa Allah ce ihtazzat sai wannan gazar ta ku- ta girgiza ta kumbura warabat ta fitar da abin da ke da kwai na cikin ta na ciyawa sai ga sai ga tafasa tana fitowa ga wacece tana fitowa manomi sai ya zo ya gina rami ya sanya dan gujiya kwara daya sai Allah ya ba su guda 20 haka ne ko ba haka bane Allah ce wa ambatat min kulli zawjin bahijin sai ta fitar da kowane nau'in tsirrai ai min kulli zawjin min kulli sinfin bahijin Allah yake cewa sai ta fitar da kowane nau'i na tsirrai gashi nan bahij yana haskakawa hasnul manzir in ka kalla abun zai kayatar da kai idan damana ta sabka malan ko ina in ka kalla abu birgewa abun gwanin barin shawa abun yana da sigawa sai ce zalika bi anna Allah dalili saboda ubangiji subhanahu wataala huwal haqu shine gaskiya al'amuran Allah dukkanin su gaskiya ne sai ce wa annahu yuhyil mauta kuma Allah nan da yayi makasa haka shi zai rayar da matattu in an mutu Allah ce shi zai tayar da su wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wa ta'ala a kan komi mai iko ne sai ce wa annas sa'ata atiyatun alƙiyaman nan fa da ake na cewa ƙiyama ƙiyama Allah ce atiyatun na rantse da Allah sai ta zo larai ba fiha babu ƙwanƙwanto in ma kana yi Allah ce ka dena sai ce wa annallaha ya ba'asu man fil qubur tabbas Allah zai ta yadda duk halittar da ke cikin kabura jama'a mun fahimta ba shakka dan annabi adam sai Allah subhanahu wataala ya tadda shi ya tayar da shi al-imam shiki da ce wa'annan ayoyin suna tabbatar da hujja ba da hujjar cewa in fa ka mutu wallahi sai an tayar da kai to me kamata kai shi da kai isti'dadi da wannan ranar da za a tayar da kai kai shiri ka shirya wannan ranar tunan dole sai ta zo ba shakka sai ta zo waƙar jiha a shiraƙuha kuma ko manzan Allah ke cewa alamunta sun zo alamun alƙiyaman na malafa suna diyawar suka bayyana ya zo a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam wani mutum yan annabi yana zaune a masallaci ana karatu sai ya shigo kawai sai ce ya rasulallah mata sa'a ya annabin Allah wai yaushe za a yi tashin iyama annabin Allah yana karatu sai ci gaba da karatunsa bai tanka masa ba ya sake man manzon Allah tambaya ya rasulullah mata sa'a annabin Allah yaushe za a yi tashin alkiyama annabin Allah bai tanka masa bai ci gaba da karatunsa ya sake yin tambaya ta uku yace ya rasulullah mata sa'a manzon Allah yaushe za a yi tashin kiyama annabi bai tanka masa ba sai da sabu suka ce ina ma da ya sani da bai wannan tambayar ba wasu suka ce a'a annabi ya ji tambayar sa amma ya kale sa wasu suka ce a'a manzon Allah bai ji ba sai da annabin Allah ya kare karatun sa gaba daya sai ce ainal mas'ulu anis sa'ati ina wanda ke tambaya akan tashin kiyama sai ce ha ana za ya rasulullah gani ya ma'aikin Allah sai annabin Allah ya ce idza duyatil amanatu fantaziris sa'a idan kaga an tozartar da amana an wulaƙantar da amana to ka jira tashin alkiyama da manzon Allah ya wannan karatun to sahabbai su suka tambaye manzon Allah suka ce ya rasu ya manzon Allah me ake nihi da duyyatil amana sai annabin Allah ce idza usnidal amru ila ghairi ahlihi to fantadiru sa'a in aka waye gari aka zo duniya kaga an ɗauki al'amari matsayi an baiwa wanda bai dace a basa ba manzala ce ta kujira tashin alkiyama idan aka wayi gari ana ɗaukar post to post ana miƙa ma wanda bai dace ba ga wanda ya cancanta annabin Allah ce to kujira tashin alkiyama a wani hadisi manzon Allah yake cewa sayati alan nasi sanawatun khadda'at wani zamani zai zo ƙarshen duniya a cikin alamun tashin kiyama annabin Allah ce wasu shekaru za su zo mutane da suke cike da rudarwa da kuma halakarwa sai ce yusaddaqu fi halkadin za a waye gari makaryaci kowa ya san mutum makaryaci ne amma kuma in yi magana gaskata sa jama'a mun fahimta makaryaci zai yi magana makaryaci ya faɗi zance wanda kowa ya tabbatar da wani makaryaci ne amma idan ya yi furuci saboda wani abu da Allah ya masa na duniya sai a gaskata sai a gaskata sa sai ce wa kazzabu fi al-sadiq mutum mai gaskiya mutum mai gaskiya annabin Allah ce sai a ƙaryata sa kowa ya san wani mutumin kirki ne akwai gaskiya tare da shi amma saboda baya da wani abu na duniya sai a ƙaryata sa sai ke cewa kuma wayu utamanul kha'in mutum da ya samanto kha'ini mai yaudari an ba shi je ya canye shekaran je ya yaudara yayi ma wancan kaji ba kasar na face da kai ƙasar nan tsabar lalacewar al'ummar ƙasar nan Allah ya ƙara gyara mu sai a ɗauki post a ba mutumin da gidansa ya ma kasa jere malam matarsa ita ke juya sa ba yanzu ba akwai wanda aka taɓa yi ma wani matsayi a cikin ƙasar nan wallahi daga kawo diyar ƙanansa karatu ya ciki diyar ƙanansa ba uwa ɗai uba da shi da ƙanansa daga kata karatu ta yi lise sai garan lise da ita Allah ya sauwake annabi ke cewa wa yu'tamanul kha'in a aminta a ba kha'iri mayaudari haƙƙin al'umma a ce rike sannan kuma yake cewa sai a kuma a yaudari wanda yake mutum mai aminta sai ce kuma wa yukallimu ruwaibida sai a samu wawaye suna magana cikin harkar addini sai sa suka ce ya manzo Allah wa mai ruwaibida su waye arruwaibida sai annabi yake cewa su ne jahilai suna magana da sunan ilimi a waye gari jahilai suna magana da sunan malamai to alkiyama ta zo a wani hadisi manzon Allah yake cewa Allah baya cire ilimi daga cikin alamun tashin alkiyama shine Allah ya cire ilimi suka ce manzon Allah ya ya ake da cire ilimi sai ce shine Allah ya dinga karbe malamai na Allah sai a bar 'yan duniya kawai kasan ko cikin malamai akwai 'yan duniya a malaman ma akwai 'yan duniya kuma 'yan duniyan ba na gaske to sai a basu su ne kawai ke cin karansu ba babbaka Allah ya gafarta muna haka ba shakka jama'a tashin alkiyaman na fasi an yi shi sai ka je gaban Allah kuma sai ka wa Allah bayani iya abin da ya kamata da kowannen mu shine yayi isti'dadi ya shirya wa wannan wunin kafin ya zo muna fatan Allah ya sa mu je a sa'a sai Allah ya ce aya ta gaba a rama wailul likulli affakin atim mun ji wannan yasma'u ayatin lahi tutla alayhi thumma يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم الله يتويل لكل أفاك أثيم عذابا تاتبتا ko kuma wani kore na azaba domin ibnu abbas ya cewa wailun wadun fi jahannam wani kore ne a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu kai da jin kore da jin wailun kasan akwai jidali to Allah ce wailul likulli affakin kore na azaba ya tabbata wa likulli affakin da kowane mutum wanda yake makaryaci wanda ke kiran ƙarya domin ƙarya kashe zuci jama'a akwai mutum akwai magana zaka fada da baka da tabbacin ta Allah kiranta da ƙarya sannan kuma akwai abin da ka kirkiro shi ka san ba haka yake ba to kuma ka dangana shi da mutum shi kuma wannan ya zama to iftira'i ka kirkira ƙarya ka dangana a kansa wannan daga cikin mafi munin al'amari a rayuwa Allah ya kare mu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake jan hankalin sahabbansa da mu baki daya akan kowannen mu ya iya halshen sa kun ga halshe kowannen mu ya iya ya iya halshen sa manzon Allah yake cewa inna Allah yarda lakum thalath wa yakrahu lakum thalath Allah yana son ababe guda uku a tare da ku kuma Allah ya kyamaci ɗabi'a guda uku a tare da ku sai annabin Allah ke cewa daga cikin abin da Allah yake so muku ya yarda da shi yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku hada Allah da wani abin bauta baki daya in zaka bauta wa Allah to kai addini tsantsa in addini malam zaka yi ko kai tsantsar addini in kuma baka yi ka bari kawai shikenan nabi yake cewa kuma wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah ku zamanto tsintsiya madaurin ki daya wannan wannan wata magana ce fa manzon Allah yake muna kun ga al-ittisam wai me yasa a duk za lokaci ma'aikin Allah yake jan hankalin sahabbansa akan hadin kai jama'a hadin kai da muhimmanci kwarai sai a cikin al'umma musamman ga musulmai a lokacin da musulmai suka hada kansu to a duk duniya ba wanda zai tinkare su a rayuwa me yasa ake yi musulmi doki ɗaya daya saboda babu haɗin kai me yasa ake zaluntar musulmi saboda ba su da haɗin kai me yasa ake wa musulmai abin da suka ga dama a duniya saboda ba su da haɗin kai kai yau da musulman duniya suna da haɗin kai wallahi azim ba wani tantirin kafiri da ya sai nuna musulmi yatsa a duniya babu shi amma yanzu a fa duniya duk duniya musulmi su fi kowa shan wahala a duniya duk duniya duk duniya duk duniya musulmi su fi kowa shan shan wahala malam ba kwanan ba ka yi asis na sunal a ƙasar nan ka je ka tambaye wa'in suka share ka suka je wannan taron da aka yi na ƙasa kai ka iske wai mutum musulmi da yake kiran kansa musulmi yake sallah guda biyar yake azumin watan ramadana da aka zo zancen kalmar layisite a cire ta a kundin tsarin mulkin ƙasar nan sai Allah ya nuna mutane ashe munafikai su fiyawa cikin ƙasar nan wallahi da aka zo ana tattaunawa akan kalmar layisite a cire ta a medo Nijar a ƙasa ta musulmi to malam sai Allah ya abin da liyu mizallahu al-khabitha min at-tayyibi sai ga mutanen banza Allah ya nuna musu a cikin duniyan a cikin ƙasar nan wai suna har ka ga mutum yana kumfan baki wai bai kamata ba a sanya Nijar ta zama a kayyade Nijar da addini yau kai dan iska in ba kayyade addini ba da me zaka rayu da shi in ba sakarci ba na dan annabi Adam baka gane duniya in babu addini ba kai rayuwa ba ba yadda za a yi mutum ya rayuwa ba addini shi yasa malam wallahi turawa sun yaki akan mu an kori turawa ko amma kuma akwai bakakin turawa har yanzu a kasar nan har yanzu zuciyar jikin ne baki amma zuciya ta turawa ce malam sun riga sun lalace irin abin da Allah ke cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ta riga ta lalace Allah ya sauke to shine Allah yake cewa wailul likulli affakin azaba ta tabbata da duk mutum wanda yake matsariyaci ƙarya musiba ce yana ga cikin abin da manzon Allah ya ji hankalin sahabbai da mutanen duniya baki daya akan kasu ƙarya annabin Allah yake cewa iyyakum wal kadhib fa'in alkaziba ya hadi ilal fujur annabin Allah ce ka shaidinku na hane ku a hirkinku da yin ƙarya kad ka yarda a shaida ka da yin ƙarya a rayuwa yana da cikin ɗabi'a mabhimuni wanda duk girman ka kana walakantuwa gaban al'umma shine ƙarya annabi fa'in alkaziba kun ga yin ƙarya ya hadi ilal fujuri yana kai mutum zuwa ga fajurci sai nake cewa wala yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum ba zai kushe ba yana ƙarya yana ganin ba wani abu bace kana ganin ai abin da ka faɗa ba wani abu bane har a wayi gari annabin Allah yace a rubuta sa a wajen Allah makaryaci to wancan hadisi sai annabi ta wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a ku riko da igiyar Allah baki daya sai ce kuma kuwa jagororin ku nasiha idan sun kauce idan mun to jagorori nasiha ake musu ba a barin jagora in yayi abin da ba na daidai ba a sa masa idanu a'a idan jagora yayi abin da ba daidai ba cikin dukkanin girmamawa da mutuntawa da kebancewa da shi a masa nasiha malamai suna cewa ba a wa mutun nasiha cikin al'umma ku guji yiwon dan uwanku nasiha cikin mutane suka ce yin nasiha a cikin mutane cin mutunci ne ba nasiha bane idan mutum yi abin da ba daidai ba suka ce abin da za ka yi ka barsa sai ya ke ɓanta kai masa nasiha suka ce ka dibi hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba ƙauyen nan ya zo masallacin manzan Allah ana karatu sai ya dibi wani bango cikin bangon masallacin madina sai kuma ce yana fitsari sahabbai suka taso suna tsawa suka razanar da shi sai annabi Allah ya ce ko barsa ya ida da ya ida fitsarinsa ya ƙare an zo za a yi sallah sai manzan Allah ya jasa ya ja sa gehe ya ce masa wannan wurin bai dacewa da wa'annan kazanta ai abin da ake yi a masallaci kaji kaza da kaza da kaza da kaza da ya tashi zai tafi garin su sai ce ba yake mace ma annabi Allah ka sanya ni aljanni da Muhammadu mu kadai eh Allah Allah ka sanya ni aljanni da Muhammadu ni kai kadai mu kadai suka ce to nasiha cikin mutane musamman wa shugabanni ne akwai hanyoyi da ake bi sai in ka nemi hanyar ka rasa to in yaso wannan ba laika so ka shigo cikin social media amma ba a wa nasiha shi ta shugaba ka kai tsaye sai in ka je ka zuna da shi saboda shi shugaba yadda ake masa nasiha ba yadda ake ma kowa bane shi shi kadai akwai abin da yau in ya yarda misali ina mai tabbatar muku ban in nayi karan tsuwa ba zai kafara ba yau idan aka ce gwamnantawa da sarkintawa da furokirakintawa da arekintawa sun sanya hannu akan takardar an hana karuwanci na race muku da Allah ba wata karuwa sake yawa cikin tawa haka ne ko ba gaba ne haka ne ko ba gaba ne haka ne amma diya da malami zai ta wa'azi to wala Allah ma ko kafce kinsa ba su yi amma yau in gwamna ya ce ya soke karuwanci to zaka ga sai zai bado motar jandarmeri kuma sai ma za ta bado nata kai malam haddad duwan da sai sun yi to wallahi haka da goma haka bane saboda dokar daga sama ce shi yasa in za musu nasiha zaunawa ake da su a nuna musu girman abun da hadarin abun Allah ya datar da mu sai annabi ke cewa ku to kuma Allah ya kyamata muku abu guda uku ne farko kila wa qala Allah ya yana kyamar an ce an ce kun ga kalmar an ce malam duk abun da ka faɗa ko zaka faɗa to to ka tabbatar da sahihancin labarin kafin ka yada sa duk abin da baka faɗa domin abin da ka faɗa baka da yaƙini to ka fito kasursumin makareci a wajen Allah subhanahu wataala to kuma makareta kuma Allah ya tsine musu Allah ya kare mu kuma sifa ce daga cikin sifar munafikai suna yin ƙarya haka suka zo wajen manzon Allah suna cewa annabin Allah mun yi imani Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ce idza ja'aka almunafiqun idan munafiki suka zo maka kai annabin Allah qalu sai su ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida a zuciya kai annabin Allah ne sai Allah ce manzo Allah wallahu suka ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya tabbatar da kai annabi sani sai Allah ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna Allah ya tabbatar ya sani cewa munafikai ina suke yi ashe ƙarya sifa ce ta munafikai Allah ya kare mu sai Allah ce wailul likulli affakin bone na azaba ya tabbata dukkanin wanda yake makaryaci kuma ƙaryar ma mafi muni shi ne ka dangana wa Allah ita ka ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba eh Allah ya ce kuma alhali Allah bai ce ba Allah ce kuma asim wanda yake aikata manya-manyan zunubai alladhi yartakibul asam wal muharramat wanda yake aiwatar da abin da Allah ya haranta ita ƙarya malam idan mutum ya ɗabi'anta da yin ƙarya to tana jihasa zuwa ga wasu aiwatar da wasu laihi daga cikin kaba'ira idan mutum yana aiwatar da ƙarya yana sabon Allah to tana jihasa zuwa ga lokacin da zai kai yana aiwatar da manya-manyan sabon Allah har a wayi gari in ji ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah yace idan zinubi yawa mutum zilai yawa sai a waye gari ma baya jin abin da yake aiwatarwa laihi ne daga lokacin da aka waye gari kaji cewa kana aikatar da sabon Allah kuma baka shu'urin cewa abin da kake yi laifi bane ba to mutun yayi nisa eh sai a sa masa kidin Muhammada eh mutun yayi nisa idan mutun na aiwatar da sabon Allah ya kasa gagara gano cewa sabo yake yi to malam wallahi ya halaka annabi Muhammad yace mutun mai imani mutun mai imani idan yana aiwatar da sabo to jin yake kamar yana karkashin wani dutsi ne yana kusa da ya fado masa sai na ganin kafa yana iya cikin wannan sabon ya je kiyama fa ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa daga cikin alama ta cewa kai mai imani ne idan ka fara ta'ammul da sabon Allah sai ka fara tunanin mutuwa ka zo yin abin da bai kamata ba sai ka tana cewa fa yanzu tana iya yiwa cikin wannan aikin in mutu kuma abun kunya ne a tada ni gaban Allah a wannan kuma Allah yana tada mutum akan abin da mutum ya akai fa Allah yana ta yadda mutum akan abin da ya mutu akai sa to yake cewa tunanin ubangiji subhanahu wataala zai iya karbar rayuwa kana sabon Allah yace wannan alama ta ta imani sai annabin Allah yake cewa amma mutum kafiri wanda babu imani a zuciyarsa in yana sabon Allah gani yake kamar kuje ne kuda ne ya hau a hancinsa sai buge sai ya wuce sai yana ganin kamar ba wani abu bane shi yasa aiwatar da sabon Allah abu ne wanda ake so mutum ya takaita ta hanyoyi da dama hanya ta fari inji malamai shine ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka da yin sabon sa daga cikin addu'a mafi ƙarfi akan Allah ya taimake ka akan rabuwa da sabon Allah inji malamai shi da ka dinga cewa Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih ilayyal kufra wal fusuq waj'alni minar rashidin suka ce wannan addu'ar da ikon Allah in mutun yana maimaita ta to Allah yana takaita masa sabon sa sannan kuma na daga cikin abun da ke sanya mutun ya rage sabon Allah shine al-iqbalu ala Allah subhanahu wataala mutun ya fuskanci Allah gaba gadi game da al'amarinka ga Allah gaba ɗaya damuwarka gaba ɗaya zamanto akan addinin Allah sai ga Allah ya taimake ka a rayuwa Allah ya taimake mu baki ɗaya to Allah ce wailul likulli affakin asim azaba ta tabbata wa duk wanda yake mutum matsaryaci sannan kuma al'asim wanda yake aiwatar da manya-manyan zunubai a zuciyarsa da kuma ganga kusan zunubi ma yana yin zuciya tana yin zunubi game da gangar jiki yana yin zunubi domin so tari zuciya take take kawawa dan annabi adam al'amura na sabon Allah shi yasa Allah yake cewa amma man khafa maqama rabbih
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة فإن الجنة هي المأوى Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa amma kaga wanda yaji tsoron haduwa da ubangijinsa yake sa tunanin cewa fa zai mutu ya je gaba al- ya ga Allah kuma fa in ya je gaban Allah nan ko aljanna ne ko ko wuta kuma bai san ina za ya ba wa nahan nafsa 'anil hawa sai ya hana zuciyarsa son bin son ransa to Allah ce fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ce makomarsa Allah ya dace da mu sai Allah ce yasma'u ayatin lahi tutula alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha fabashshirhu bi azabin alim Allah ce yasma' ayatin lahi shi wannan me me makaryacin me wannan sifar me yawaita ƙarya da kuma saba ma Allah yana jin ayoyin Allah ay tuqra'u alaihi ana karanta masa domin tutula bi ma'ana tuqra' ana karanta masa ayoyin Allah ya zama to karanta wasu ga imamu ibnu kasir ya ce tutula alaihi ay tuhfaz yana haddace su ya ma haddace zaka yaske akwai wanda kuma ya haddace abin kuma shike aiwatarwa ka san laifi laifi ne amma wanda ya san laifin laifi ne ya aiwatar nashi laifin yafi girma a wajen Allah subhanahu wataala to Allah ya ce yasma' ayat yasma'u ayatillah yana jin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala tutula alaihi ana karanta masa ita sun mayu sirru mustakbiran sannan kuma ya ci gaba yana mai kau da kai yana mai girman kai yana mai bijire wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yana mai kangara da ki imani da su an sani an ƙi sani Allah ce ka allam ya ka ce dai bai ji abin da Allah yake karantawa ba ka dai ce bai ji abin da Allah ya faɗa ba haka zai zai yi mirmishi da idanu ya ci gaba da sabon Allah subhanahu wa ta'ala sai ta ka ai inna Allah gafurur rahim ai Allah mai gafara ne mai jin kai yanzu fa ba wanda yake sabon Allah face ya san abin da ke wannan sabo wallahi laihi ne haka ne ko baka bane duk duniya ba wani wanda yake shan giya da zai ce maka shan giya a bane wanda yake na daidai haka ne ko baka bane kowa ya san zunubi ne ba wanda yake yin zina da zai ce maka a ai zina ba wata abu ce ba wani abu bane babu shi sun san da abin suke aiwatarwa laifi ne amma kuma sai su mi su me da al'amarin ba komi ba to Allah ce yasma'u ayatin lahi yana jin ayoyin Allah subhanahu wataala tutula alaihi ana karanta musu ana yin mutane wa'azi dare da rana amma sun mai yusirru mustakbiran sannan kuma ya ci gaba ya ƙi hannuwa game da abin da yake aiwatarwa na saɓon ga allam ya sma'aha ka ce bai ji wannan wa'azin ba sai Allah ce tufa bashirhu bi azabin alim ya annabin Allah kai masa albishir kai masa bushara da azaba mai raɗi Allah ya kare mu Allah ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa bushara da azaba azaba mai raɗaɗi azaba mai zafin gaske masu suka ce idan gaji Allah ce azabun alim to kowace gaba ta jikin dan annabi adam azabar ta ta sha bambar da yadda ake mata gaba in aka ce azabun alim azabar da ake ma kunne daban ta hanci fa daban azabar da ake ma hannu daban ta kafafu daban kuma kowace fa ba mai dama ita fa azaba ba mai dan dama dama fa eh ita azabar Allah ba mai dan dama dama barka ce a to ai mai dan dama a bayan kamar ta duniya bace da ƙarshen al'amarin kawai a liƙe ka ko to shi ba haka bane Allah jibgawa mutum tashi zai wallahi wani bawon Allah da ake cewa Ibrahim bin Adham babban malami ne waya cikin zuhal malamai masu gudun duniya wani mutum ya zo wajensa ya ce masa akramaka Allah ni mutum ne wanda ba abin da nake jin daɗi a rayuwa kamar sabon Allah ina jin daɗin isa ma Allah in ma ban yi ban jin daɗi a rayuwa ya ce malam ina son kai min wa'azi kai min wa'azi sai malam ibrahim bin alam yake ce masa idan ka iya yin abu guda biyar a rayuwa to ka je allah ma ya yi da ka cika da sabonsa ya ce abu na farin kawa abincin allah ta waye duk wani abinci da ka san allah yake fitar da shi to ka ƙara cinsa ka je ka nemi wani abinci wanda ba na allan ba ka ci sai ka cewa sabon allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa malam har ana samun wani abinci wanda ba na allah ba a duniya ai duk wani abinci na allah ne sai ce yanzu kai kinnan ba ka jin kumyar ka ci abincin allah kuma ka saba ma allah sai ce aka maka Allah mu ji nasiha ta bi a ta a ƙara gaba sai ce masa to abin da nake so gare ka abu na biyu kai ta waye wa ƙasar Allah ƙasa dai waga ta Allah ko to ka bar ta ka je wata duniya wadda ba ta Allah ba wanda wanda ke da ta wadda ba Allah ba can sai ka ta more rayuwar ka ba laihi Allah ba zai kama ka da laihi ba sai ce sai ke ce malam to akwai wani wuri a doran ƙasa wanda ba na Allah ba ya ce tsayin saboda Allah ɗan uwa ka taka ƙasar Allah kuma kai wa Allah iskanci sai ce malam mutai gaba sai ce abu na uku numfashi da kake shakawa na Allah to ka ce ma Allah ya janye nashi sai ka taka nemi wani wanda ba na Allah ba sai ka more kayanka Allah ba zai tambaye ka ba yace ai babu wani numfashi wanda ba na Allah ba yace malam to mu je dai gaba mu je gaba yace to idan mala'ikan mutuwa ya zo amsar rayuwarka aka ce za ka kwana kiyama kasar rana ce mai girma ke sa Allah ce wata yawon turja'una fihi ilallah har da mala'ikan mutuwa yanzu kuka yi ido hudu da shi wallahi ranar sunan ka gawa ya ce to in mala'ikan mutuwa ya zo malakul maut ya zo amsa rayuka zai karɓi rayuka ce masa baka zuwa kiyama ya ce ai wallahi bai gane ni ya ce to kuma kare baka da tabbacin haka kuma kake ci gaba da sabon Allah ya ce masa to abu na ƙarshe idan aka tashi kiyama Allah ya ce wa zabbaniyawa su ɗaure ka su taida da kai jahannama ka ce wasu baka zuwa ya ce wane ni ya ce malam wa'azin ya shige ne ce wallahi daga yau na daina sabon Allah daga yau na daina malam ka ci abincin Allah ka taka kasar Allah ka sha ruwan Allah ka fashi numfashin Allah rayuka tana a hannun Allah kuma ka saba masa hankalinka ina ya tafi to Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa albishin da azaba mai raɗi sai Allah ya ce وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ Allah ya ce وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أي وَإِذَا بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنْ آيَاتِنَا idan wani abu na ayoyi mu ya isa zuwa gare sa ake masa wa'azi aka ce ya ji tsoron Allah da maskamantan wannan Allah ce ittakhadha huzuwan sai ya kama yana izgili da wannan ayoyin sai yana izgili da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ittakhadha huzuwa sai riki ayar Allah abun izgili har yana sukar masu wa'azi har yana gaya musu bakaken maganganu sai Allah ce ulaika lahum azabun muhim ire-iren wa'annan da ake ma wa'azi suna gayyin magana Allah ce ku bar su ku yi musu albishir ula'ika lahum azabun muhim Allah ce suna da wata azaba almuhim ta wulaƙanci Allah ya kare mu ai malam girma ya fadi girman mutum ya fadi mutum ya je kiyama a ce gashi ai masa takarda zuwa jahannama wallahi girman mutum ya fadi kai ba kiyama ba ko nan duniya ko nan duniya aka ce ga jandarma ko garda ya sanya gangarar mutum zuwa gangare da shi ai malam wallahi girma ya zube duk kimarka duk mutuncinka a cikin al'umma in aka ce yau gashi an kama ka prokirar ya sa hannu ya sanya takarda ya ce a gangara da kai wallahi malam abun tausayi kake a ce musamman abun haushi a zo an fitar da kai an ce suwa da sun zo ganinka ga ka zaune ba damar ka je ko ina an tsare ka ga ka nan an amshe wayoyinka matanka suna gida abinci sai an ka maka kuma ba dole ka yi daka dole ka share kashi fa dole ka ne fa nan fa duniya ne nan duniya to ina da kiyama ina da kiyaman da babu wanda ya isa ya zo ya tsaya ma Allah ya ce nashi ne yo waye za a kai Allah bai kai mutum jahannama zai ce ma Allah wannan namu ne waye isa ai diya bata bata halci bata haifi wannan mutumin ba wallahi to Allah ce wa idza alima min ayatina shay'an idan wani abu na ayoyin mu ko ya kiyaye wani abu na ayoyin mu ittakhadha huzwa sai dinga rike tar izkili yana izgili game da ayoyin Allah subhanahu ta'ala har ma yana barazana in an isa ai mai kaza in an isa ai kaza ai ba kaza bane ko mutum yana yana yana yana faɗin wasu maganganu Allah ya ji ɗin wasu al'umma a ƙasar nan wata rana an taɓa wani taro nan garin aka zo shekarar da aka yi covid-19 a rama da aka yi covid-19 kusan an shiga cikin wani yanayi aka ce a liƙe masallacin ne sarkin tawa Allah ya ƙara masa lafiya da imani da ikhlasi ya ce wa malamai shi ba zai ce a liƙe masallacin ne ba amma idan kuka je masallaci aka tura iko aka ce ku tafi to ku tafi shikenan babu da iko akai bayan abin ya faru sai aka tara malamai limamman juma'a a gidan gidan gidan gwamna manya manyan mutane suka taru ga malamai aka zauna ana tattaunawa akan kadiyar cewa fa wannan al'amarin ga daga inda ya fito daga ciki a rama wani dan bariki da ya tashi sai ce ku zo da guntayen ayoyinku wallahi ku zo da gunta ittakhadha wannan shine ittakhadha huzwa ku zo da gunta ai nan ne malami suka birga ni wallahi sai ga malami suka tashi suka masa wankin babban bargo a cikin al'umma sai da cewa jama'a ku yafi muka ce a yo ba ku kawai laifi ba Allah ne kawa laifi yanzu ba zancen musulunta kake a musulunci ga ake ka kiyaye musulunci ga wallahi eh ka kiyaye musulunci ka malan Allah ya kare mu to so tari dan bariki in ya sha bariki babu addini akwai matsala sai ka gasa kawai dan bariki ne in ya kai bariki ta kai ta rada shi a ma in ya karanci boko zalla ba addini sai tare da matarsa da abokin suna cin abinci bai damu ba kaji sa kare Allah ya ce ulaika lahum azabun muhim wa inna suna da azaba azaban raddi Allah ya kare sai Allah ya ce ta aya ta gaba min wara'in jahannam wa la yughni anhum wa la yughni anhum ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم الله من ورائهم جهنم أي من أمامهم جهنم أقبنسوا كما ننقبا إن أكتاشك إياما Allah ce suna da wutar jahannama Allah ya kare mu jahannama ce makomarsu kalmar min wara'ihim ba aladihin a bayansu ba a min amamihim imam al-qurtubi yace in kana son ka gano wannan karanta al-qur'ani mai girma musamman a kafi da Allah ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا Allah ya ce yake ce wa kana wara'ahum nan gaban su lokacin da annabi Musa ya je karatu wasan Allah ya tura annabi Musa neman ilimi inda aka tura annabawan Allah to kaga ai min babu aula kowa ya tashi zuwa makaranta ga annabi ɗaya daga cikin annabawa Allah ce je zuwa karatu ya zo cikin karatun da ake yi sai ga an fashe wata jirganya an ɗauko su kuma kyauta alfarmar karatu da da da ilimi aka kai su a kyauta sai ga kakin su sauka malam yana fashe jirganya ruwar to da suka rabu ne sai ke bashi labari yace wa kana wara'ahum malikun abin da sa na fashe wannan jirgayyar ta wa'annan miskinan a nan gaba kaɗan da za mu je akwai wani sarki ya hudu kulla satiratin gaspa yana karɓe dukkanin wani jirgi lafiyayye ya amshe sai na kwace sa to ni kuma Allah ya karanta da ni haka sai na fashe ta don kada ya amshe ta shi da Allah ce min wara'ihim jahannam nan gaba gare su fa akwai hutar jahannama wala yughni anhum ma kasabu abinda suka aiwatar a nan duniya suka tara na dukiya da a'a bai musu amfani yau malayin fa'umalu wala banun kiyama dukiyar mutum ba ta amfani in kudinka suna tabo sararin samaniya in aka je kiyama wallahi talaka kake eh layuguni layuguni anhum ma kasabu Allah ce abinda suka tara na dukiya da ayya baya musu amfani kamar da Allah ya ce idan ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum wuqudun nar a wannan ali imran kenan ko Allah ce wa mattakhadhu min dunillahi awliya ko kuma abin da suka rika kuma bayan Allah a matsayin abin bauta duk abin da suka rike wanda ba Allah ba to Allah ya ce ba zai musu amfani ba gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ce walahum azabun azim suna da azaba azaba mai girma Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta karshe هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Allah ya ce hadha hudan wannan fa shari'a ne ne kenan alqur'ani mai girma alqur'ani shiriya ce inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين Allah ce inna hadha alqur'ani lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana dora mutun zuwa ga tabi'u nagartattu Allah ya sanya mu dace da su to Allah ce hadha hudan wannan fa alqur'anin da ake karanta mun Allah ya ce shari'a ne wallazina kafaru bi ayati rabbihim amma wa'in suka kafirce wa ayoyin ubangijinsu suka kasa yi imani da rana da wata da Allah ya faɗa cewa duka mallakinsa ne Allah ce lahum azabun min rijis suna da azaba ta arrijis azaba mai radadi azaba ta ta tsawa kuma al'alim azaba mai muni Allah ya kare mu wai suka ta suka suka takura suka kafirta a duniya suka yi biyar Allah subhanahu wataala suka kidoka alqur'ani a matsayin wa'azi to Allah ce idan aka tashi alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai musu azaba ta tsawa mai girma Allah ya kare mu da wannan azabar Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa da mutu gaskiya Allah ya ba mu ladasa kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna sanarwa cewa gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da misalin karfe goma na safe akwai tafsirin iyaye mata da za mu gabatar a masallacin juma'a da ake cewa masallacin juma'a babba masallacin ramba in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe karfe goma na safe zuwa sha biyu na na rana in Allah ya yarda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu bisa sa'a Allah ya azurta mu da ikhlasi ya sanya muna yi dan shi ubangi subhanahu wa ta'ala ya karba muna sannan kuma akwai ƴan uwa da sun taka rawar a zo a gari kwarai akwai bukatar mu sanya su cikin addu'a musamman wasu al'amura masu girma cikin wannan tafiya ta tafsirin da aka doka na daga cikin mafi girman al'amari da aka gabatar malin ɗauki yaunin karatunmu na sunna tv ba ƙaramin al'amari ba ne kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na naira aka biya Allah ya saka musu da alkhairu suke wannan ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa dukiyarsu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wanye lafiya akwai ƴan wasu da ke wani karatukan rediyo da ake sanyawa ta sarauniya da kuma rediyo rahama su ma Allah ya saka musu da alkhairi akwai S media tana kokari wajen tura karatukan a cikin majmu'at na WhatsApp da ma telegram ubin subhanahu wa ta'ala ya biya mu da su da mu da su baki daya Allah ya sanya muna yi dan shi kuma Allah ya karba muna Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh